الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 25 ga watan zulkada hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da 14 ga watan 6 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibowis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na babban malami imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisi na 88 ko 88 a darasin da ya gabata mun tattauna ne a gaba ta 109 inda malam yake cewa duk wanda ya fahimci abin da 'yan bid'a suka bari na sunna domin kaga Allah ya datar da shi kenan ya fahimci abu kaza sunna ne kuma ga 'yan bid'a sun yi watsi da wannan abun sannan abin da suka rabu da shi na sunna shi kuma ya kankame shi ya rike to wannan shi ake kira ahlus sunna kuma shi ake kira da jama'a ahlus sunnati wal jama'a shine wanda yayi watsi da bid'a abin duk da yan bid'a kuma suka yi watsi da shi na sunna shi kuma ya kama ya rike to wanda ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta abi shi ya fi kamata a taimakawa a kashe masa kuɗi a ba da lokaci a yi amfani da kujerar mulki wajen taimakonsa don yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a kuma ba shi kariya kuma na daga cikin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi wasiya game da shi sannan mun karanta gaba ta ɗari da goma inda imamul barbahari ya ce ka sani wato tubalan bid'a guda hudu ne tubali tubali da a kansu aka ɗora aka gina wannan bid'a da ta zama alaƙaƙai ga musulmi a duniya to tubalanta da tuwasun da aka gina ta guda hudu ne amma waɗannan wato tubala guda hudu su ne suka farfashe kuma suka zama saba'in da biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummarsa za ta kasu kashi saba'in da uku ɗaya ita ce mai kyan guda biyun saba'in da biyu duk gurɓatattu ne to wannan saba'in da biyu ɗin sun farfaso ne daga wannan tubala guda hudu sannan su kansa saba'in da biyun ba su tsaya ba kowace ita kaɗai ita ma sai ta fashe da ta fashe kuma sai ta zama ta haifi wasu da aka tattara bid'o'i sai aka ga sun kai dubu biyu da ɗari takwas bid'a bid'a da wadda ka sani da wadda baka taɓa jinta ba ma to bid'a bid'a da ƙungiyoyi na bid'a da suka fashe daga tubala hudun can suka zama saba'in da biyu daga saba'in da biyu suka koma dubu biyu da ɗari takwas dukkaninsu babu mai kyau kowace mutum ya kama ɓata ce kuma wuta za ta kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkaninsu yan wuta ne banda guda ɗaya ita ce shine duk wanda ya yi imani da abin da ya zo cikin alkur'ani da sunna ko ya yi imani da abin da muke karantawa a cikin wannan littafin na sharhu sunna ya kuma kudurta abin da muke karanta wannan na komawa zuwa ga littafin Allah da riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani kokonto ko shakku ba a cikin zuciyarsa to wannan shine sahibu sunnatin shine ahlus sunna kuma wa huwa naji shine wanda zai sha zai tsira zai kubuta ranar tashin alkiyama insha Allahu ta'ala to a ƙarƙashin wannan muka yi bayanai har kuma lokaci ya cin mana inda malam yake cewa ita dai ainihin wato bid'a akwai asliya akwai idafiya asliya ita ce wadda ka duba ta ina ta yi kama da musulunci babu ta ina ta yi kama da wata aya da za a ce ko ita ce wato kowannan ayar da ita aka dogara ko ta yi kama da wani hadisi ko koyarwar wani hadisi babu kawai ita ce bida ta asali da ba ta da kama da addini ko ta kusa ko ta nesa bid'a idafiya ita ce wadda gashi ta yi kama da addini amma ba addini ba ce domin akwai irinta a cikin addini to idan mutum ya ɗauko ta sai a ɗauka kamar addini ya yi wannan ita ake kira idafiya bid'a idafiya kamar zikiri zikiri abu ne wanda yake yana da asali a addini akwai ƙur'ani da yawa ya yi magana akan zikiri da falalarsa haka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane zikiri da kuma yadda ake yin zikiri da kaifiyar zikiri sai wani ya zo sai ya zo da wani zikirin da ba manzan Allah bane ya zo da shi ya zo da wani zikiri da ake jibi wato ake yin gumi a gaji a tara wa jiki gajiya a yi ta tiƙar rawa a yi ta dukan ƙirji ko a yi ta ainihin wato wata majaujawa to kaga wannan sigar da aka zo da ita da sunan zikiri bid'a ne yanzu ba za ka ce wannan bid'a bane mutum ya tsalle ya ce kaji ko wai zikiri ne bid'a sai a ce a'a zikiri ba bid'a bane zikiri yana da asali a addini amma wannan rawar da kake tika babu ita a addini da haka abinda ake so kawai gara kawai ka raba so kake ka cashe to koma ka cashe a san cashewa kake san amma kar ka alakanta ta da zikiri zikiri daban ba matsala zikiri daban tiƙar rawa da sunan zikiri da ba da haka in ya ce ka, wato zikiri ba kyau ka ce ba zikirin ba ne ba kyau tiƙar rawar ce ba kyau da sunan addini amma so kake ka rausaya wannan kuma kaga wani abu ne daban sai ka koma babin rausayawa na fata an gane to wannan jingina wannan rangaji da rausaya da tiƙar rawa a cikin zikiri to wannan shine bid'a idafiya Allah ya sa an fahimta wannan duk mun yi bayanin su satin da ya gabata to sai malai ya ce mana wa'annan tuwasun guda hudu ko tubalan da akan su duk wata bid'a in ka kalle ta sai ka ga root dinta yana komawa ne zuwa ga wa'annan asalan guda hudu wato tubali na farko wanda a ƙarƙashin wannan tubalin aka samu wasu tubalan sun fashe tubalin farko shine tubalin da aka gina shi'anci wannan shine usul min ainihin wato asl min usulul bid'a ko alfirak wato guda hudu da muka ce akwai shi'a to ita ma shi'a ta tsaya iya guri ita ma shi'ar abu ɗaya ce a'a sai malai ce ita ma shi'a ta farfashe asalinta dai daga kashe sayyidina Uthman wa'anda suka zo suka ziga mutane suka zina suka ziga wawaye da jahilai aka zo aka yi wa sayyidina Uthman kisan gilla yana karatun alqur'ani a cikin gidansa wanda ya zo da wannan gurbataccen tunani da aqida shine Abdullahi bin Saba to kashe sayyidina Uthman da kuma da'awar su magoya bayan sayyidina Ali ne to shine asalin shi'anci na farko suka zo suka kashe sayyidina Uthman sannan suke cewa ai su magoya bayan sayyidina Ali ne da haka sai suka tafi akan aqidar sayyidina Ali shine wasiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah bai bar duniya ba sai da yi wasiya cewa in ya bar duniya kalifan da zai gaje shi shine sayyidina Ali haka suka ce sannan kuma suka ce duk sahabban nan Abubakar Umar Uthman da suka yi kalifanci kafin Ali zalunci suka yi kuma kwace suka yi to daga wannan lokacin ne zaharar tashayyu shi'anci ya bullo malamai sun ce shi an cin nan ya karkasu da yawa shi ma farkon shi an cin da ya bangare su ake kira al-mufaddila to su wayannan al-mufaddila suna da dan sauki sauki a cikin shi'a domin su mufaddila su ne wayanda su suna fifita sayyidina ali radiyallahu anhu akan ainihin wato sahabbai sun ce sayyidina ali radiyallahu anhu ya fi dukkan sahabbai falala aka ce har abubakar da umar da uthman abubakar da umar suka ce har abubakar da umar ba su kai aliyu falala ba amma sun zage sayyidina abubakar ba su zage shi ba sun zage umar ba sa zagin umar sun soki kalifancin abubakar da umar duk ba su ba su kawai abin da suka kudurce a matsayin aƙida aliyu ya fi kowa cikin sahabbai wayannan su ake kira da al-mufaddila an gane ko to a kansu muka tsaya za mu tashi al-firqatu thaniya a dai shi an ci sai kuma firqa ta biyu wato kungiya ta biyu da ta bangare a cikin shi'a alladhina yaquluna sune waɗanda suke cewa inna aliyan lalle aliyu radiyallahu an huwa wasiyur rasul shine wasiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahaqqu bil khilafa kuma shi yafi cancantar khalifanci wa khilafatu abi bakrin wa umara wa uthmana zulmun wa igtisabun suka ce khalifancin da sayyidina umar abubakar yayi da wanda umar yayi da wanda uthman yayi khalifanci ne na zalunci wa igtisabun da kuma kwace kujerar sayyidina ali ce suka kwace wannan ita ce firka ta biyu suka ce sayyidina ali shine wanda manzo Allah ya wasiya ya zama ya gaje shi bayan wafatinsa sannan abubakar da umar da usman da suka zama kalifofi zalunci suka yi kwace suka suka yi wa sayyidina ali yaquluna suna cewa innal khilafata li aliyin kalifanci na aliyu ne radiyallahu anhu wa huwa alwasiyu domin shine wasiyi ba'da rasulillah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna sahabata haqiqa sahabbai zalamuhu sun zalunce shi واغتصبوا الخلافة منه سكا قاتي كليفانشي daga hannunsa ila dalalatin kathiratin indahum har izuwa dai maganganu da aqidu na bata masu tarin yawa indahum da suke da su a wajen su wayannan su ake kira wato sune firqa ta biyu sune wayanda suke ganin lalle lalle Aliyu shine wasiyin manzon Allah kuma wayanda suka biyo bayan sa wajen kai wanda suka kai gabace shi a kalifanci zalunci suka yi kwace suka yi to kaga waccan ta farko ita kawai ta ce sayyidina ali ya fi falala kawai iyanan suka tsaya su kuma wannan suka ce a ba wai fin falalar ba ma shi ya fi kowa cancanta zama kalifa kuma duk wanda suka gabace shi zalunta su suka yi alfirqatu thalitha sai firka ta uku ashi'atul gulatu alladina ya ƙuluna sai shi'a waɗanda suka wuce iyaka su ake kira al-gulat gulatu shi'a waɗanda a shi'ancin ma sun wuce iyaka ya ƙuluna alladina ya ƙuluna su ne waɗanda suke cewa innar risalata kuna magana kalifanci kalifanci aliyu ne ai mu hatta manzanci ma la aliyin na sayyidina ali ne walakin na jibrila mala'ika jibrilu khana shi ya yi ha'inci wajen sayyidina ali aka turo shi da manzancin fasarafa ha ya karkata akalan manzancin li muhammadu ya ba nan muhammadu kaji wata tabar gazar su kansu yan shiya sun ce wa'yannan gulatu ne kaga su ba ma maganar sayyidina an wuce sayyidina ali abubakar an wuce sayyidina abubakar umar da wani da sayyidina usman magana ce ta shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tuhumar manzancin sa ba su yarda da manzancin sa ba kuma shi kansa jibrilu bai sha ba an ce mala'ika jibrilu yayi ha'inci su a wajen irin wannan yan shi'ar sayyidina wato abinda mala'ika jibrilu ha'ini ne wal iyazu billah su a wajen sa ha'ini ne wani ha'inci yayi an Allah ya aiko shi da manzanci zuwa ga Sayyidina Ali da ba dan yayi ha'incin ba da Sayyidina Ali ne manzan Allah amma Sayyidina malaika Jibril yayi ha'inci al'umma ya ha'inci Allah ya ɗauki manzanci ya danka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a madadin sayyidina Ali a madadin ya ba sayyidina Ali wa illa ba dan wannan ha'incin da Jibrilu yayi ba wal iyazu billah far risalatu manzanci aslu hali aliyin asalin ta sayyidina Ali ce yaquluna shi yasa suna cewa khanal aminu zaka dinga jin wata wata kalma ce kamar ta shahara khanal aminu amintacce yayi ha'inci kaji wanda mala'ikan da Allah ta'ala ya tsarkake shi ya ma sanya masa amin amintacce Allah ya shaidu mala'ika jibrilu da aminci amma shi'a sun ce maha'inci ne mutsa'in samma amin mutsa'in mala'ika jibrilu wanda ake yi wa biyayya ne samma a can sama mala'iku ma sun sallama wa jibrilu amma shiya sun ce su ba su sallama ba muta'in ana yi wa mala'ika jibrilu biyayya a can sama Allah ce samma a can sama amin kuma amintacce ne yanzu kaga wannan hadarin wannan aqidar ta gulatu shi'a Allah madaukakin sarki ma suka karyata domin Allah ya ce amintacce ne su kuma sun ce mahayinci ne khanal aminu haka suke cewa wai amintacce wanda ake ta cewa amintacce amintacce yayi ha'inci wa saddaha an haidara ya babbake manzanci ya kiya ba haidara shine sayyidina ali al-amin kun san wa suke nufi da amin anan jibril alaihi salam suna nufin mala'ika jibrilu fasaddar risala wai shine ya babbake ya tare manzancin an haidara ya hana haidar wa huwa aliyun shine sayyidina ali wa sarafaha ya karkatar da manzancin ila muhammadin zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan dan wayannan sun ci mutuncin manzo Allah kai mamaki su a wajen su sayyidina ali ya fi manzon Allah kuma daga cikin yan shi'a ne al firqatur rabi'a to ga wata kuma wadda ta mafi wannan wadda muka gama da ita muni ita ma shi'a ce alfirkatun rabi'a ƙungiya ta hudu da ta ɓangare a cikin shi'ar a shaddu minhum sun fi wancan na ukun da muka faɗa tsanani da wato wajen munin aƙida ya ƙuluna su cewa ma suke inna aliyan ilahun ai aliyu Allah ne ba magana wayancan na ukun da suke cewa manzo ne manzo ne shi ya kamata a'a su wayannan na hudu ma sun ce aliyun nan Allah ne وهم الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالنار وان نوع نهدو sune waɗanda shi kansa sayyidina ali sai da abin ya girgiza shi na irin wannan mummunar kalma da suke jinginawa zuwa gare shi na cewa shi Allah ne sayyidina ali sai da ya kona su da wuta sai aka dinga tattara su aka dinga dura su a cikin wani rami ana kone su saboda mugun wato saboda munin aqidarsu hafara lahumul akhadid ya sa an tona musu ramuka wato ramu shine akhadid ukhdud guda daya qutil ashabul ukhdud ukhdud rami daya akhadid ramuka sayyidina ali ya sa aka dinga tona ramuka ramuka wa auqada fiha nar ya rura wuta a cikin wannan ramukan wa tarahahum fiha ya dinga sa ana wurga su ciki wahum a haya da ransu a kamo yaya kana na kan aƙida ka ta aliyu Allah ne ko ya ce eh kawai sai a jefa shi sayyidina ali shi yasa aka yi haka ya dinga sa aka dinga jefa su cikin ramin nan wanda aka hura wuta yurwa anhu annahu qala an yi ruwaya daga sayyidina ali yana cewa lamma ra'aytul amra amran munkara ajjajtu nari wa da'awtu qambara yace lamma ra'aytul amra kai yayin da naga al'amarin amran munkaran al'amari ne wanda ya kai matuƙa wajen muni ajjajtu nari sayyidina ali yace ni da kaina na hura wutata wa da'autu qambara na kuma kira wani bawa na mai suna kambar na bashi wannan assignment din nace su biyo layi duk wanda yanda kaga an yi wa ashabul ukhdud to haka sayyidina ali yasa aka yi ka san kissa ashabul ukhdud Allah ya bada ita cikin suratul buruj to haka aka yi wa wayannan mutanen sayyidina ali yasa suka biyo layi ga babu wawa keken rami wuta tana ci a ciki yaya aliyu ka yadda bawan Allah ne ko kuma Allah ne a wajenka in mutum ya ce ya yadda yanzu ya janye aliyu bawan Allah ne sai a ce koma gefe in ya ce aliyu Allah ne sai a jefa shi ciki wa kambarun wannan kambar din huwa khadimuhu wato yaron sayyidina ali ne ko kuma bawansa fa harraqahum bin nar sayyidina ali ya dinga kone su da wuta lamma qalu lahu lokacin da yaji suna ce masa an wato anta huwa anta huwa in yazo wuta sai aji ana ta ai anta huwa anta huwa kai ne shi kai ne shi wa kana ibn abbas sai ya ce ah wai me suke nufi da kai ne shi kai ne shi ni ne shi ni ne ni ne mai sai suka ce kai ne Allah anta huwa anta huwa me ake nufi da wannan aka ce ai suna cewa kai ne Allah kai ne Allah shi yasa aka ce wa kana ibn abbas radiyallahu an abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yara shi yana ganin annahu yajibu qatluhum bisayf wajibi ne kama kashe su kisan su ba a musu ba a ba wani sabani da aka samu game da kashe masu irin wannan aqida sai dai shi sayyidina ali yana ganin ba da wuta ya kamata a kona su ba a kashe su ba da takobi kamata ya duk wanda yake da wannan aqida a sare makai wala yuhraquna bin nar amma kada a kona su da wuta li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala saboda manzon Allah ya ce la yu'azzabu bin nar illa rabbun nar babu mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta an gane ko wannan hadisin imam abu dawud ya fitar da shi hadisi na 2673 imam ahmad a cikin musnad ɗinsa mujalladi na uku shafi na 494 da hudu hadisin hamza ibn amr al-aslami babban malamin hadisi shak nasiruddin al-albani ya inganta shi cikin sahihul jami hadisi na 1412 fakana la yumani'u min qatlihim sai kasance babu mai hana a kashe masu irin wannan aqida walakin yaqulu ko kuma fakana la yumani'u min qatlihim sai dai sayyidina wato sayyidina abdullahi dan abbas ya kasance baya hana kashe su din shi ma ya yadda a kashe su lakin ya kulu sai dai shi yana da ra'ayin ra'a yana ganin kai anna wato an yi kutalo bisaifi badalan nar shi yana ganin kashe su ya kamata a yi da takobi ba da wuta ba da haka a kashe su da takobi a madadin wuta shi wannan shine kawai mulahaza ko ainihin wato tsokacin da sayyidina Abdullahi dan Abbas yayi lokacin da sayyidina Ali ya dauki wannan mataki shawarar da ya bayar ce shi yana ganin hukuncin kisa ya tabbata a kansu amma a kashe su da takobi ba a kone su da wuta ba sai ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta shine Allah to kun ji wannan shi'a ne wannan kuma fa su kansu a cikin wannan fa sun sake fashewa gida-gida fa wannan ya gaya maka manya-manyan su wanda su ma daga cikin waɗannan wato ita bid'a ba ta da wani ma'auni ne sakamakon ba ta da wani ma'auni don haka ko da yaushe tana iya karɓar a faɗaɗa ta tana iya karɓar a canza ta tana iya karɓar a yi kwaskwarima a yi amendment ɗinta da ana yi yadda ka san kundin tsarin wato kundin mulkin najeriya to haka bi ita ma bida take da haka ana yin amendment ana yin kaza ana duk ana yi mata in wani ya zo ya ce shi ga yanda za a yi kace a baka yadda ba to kai ma yana kan ba ka da hujja an gane ko da haka wani ya zo sai ya ce ga yanda za a yi wani shi kuma ya zo ya ce abin da wani ya zo ya ce a dinga kada kaza wani ya zo sai ya ce a shi kuma a dinga kada kaza daidai bida ce ba ta da wani miyar ba wani ma'auni to da haka a wa'annan su ma an ka koma za ga akwai fatimiyya akwai ismailiyya akwai wace sai su ma ga sunan kashi kashi alfirqatu thaniya kar ku manta muna fas, muna dan yin bayani ne game da waɗancan guda hudun waɗanda duk wata bid'a tana komawa zuwa gare su ne to yanzu an kawo mana tubali guda ɗaya shine shi'a a ƙaramin takadiri kaji su ma sun kasu gida hudu sunna ce ba ka taɓa samun ta kasu gida gida ba guda ɗaya ce duk inda ka je a duniya haka take yanda ahlus sunna yake a Kano haka in ka je Niger zaka samu ahlus sunna yanda haka zaka je China kaga ahlus sunna haka zaka je duk inda ka je a duniya ahlus sunna duk yanda yake haka yake saboda annabi kawai yake yake biyayya shi sa zaka da sallarsa da yanayinsa da komai nasa zaka duk iri ɗaya ne amma bid'a in ka je nan garin kaga yanda suke bid'a in ka je wani garin zaka ta sha bamban su ba haka suke ba saboda ba ta da wani ma'auni alfirkatu saniya sai kungiya ta biyu firkatul kadariya kaji ta kuma wata kungiya ce da ake kiranta kadariya in ka ji kadariya sai ka ji kamar wanda suka yi imani da kaddara ake nufi to kuma akasin haka ne allazina yunkiruna alqadara su kwata kwata ba su yarda da kaddara ba kar ma ka ce masa wai haka Allah ya kaddara a shi bai yarda da kaddara ba kawai kai kaga kai kudi ba kai kaga dama kawai mashin ɗinka ya faci a kai ne kaga dama ba ba wani kaba kar ka zo ka ce wallahi ina ta sauri kuma sai Allah ya kaddara na taka kusa mashin ɗina ya faci a ba wani ba kawai kai kai sakaci kawai ya kamata ka yi kaza kai ba kuma ba kai ba an gane ko su suna inkarin kaddara kwata-kwata yan ba kaddara kenan su ne ake kira kadariya wa kad zaharat to ita kuma wannan kungiyar ta babu kaddara ba su yadda da ita ba ita kuma ta bayyana ne fi awakhir asr sahaba karshe karshen zamanin sahabbai ita kuma ta kullo kai wahum kismani su ma a karan farko kashi biyu sun kasu gida biyu al'awwal kashin farko ƙadariyatun jabariyatun akwai kuma ƙadariyatun nufatun wato kashin farko su ne ƙadariya jabariya an gane ko gulatun fi isbatil qadar wato ƙadariyatun su ma suna daga cikin masu wannan aƙidar ta ƙadariyanci amma su kuma ƙadariyancinsu jabariya su kuma gulatun wato su kuma waɗanda suka wuce iyaka ne fi isbatil qadar wajen tabbatar da kaddara su da suka tashi sai suka wuce iyaka wajen tabbatar da kaddara da haka su suna ganin babu wanda za a hukunta mutum ya sha giya kawai haka Allah ya kaddara ku kyale shi in ka kama barawon waya kawai ka sake shi kawai haka Allah ya kaddara da Allah ya ga dama ba zai sata ba kaji kaji su kuma su ake kira jabariya yanzu duk da kuke zauna a masallacin nan dole ko kuka zo bayan da za ku Allah ya riga ya tirsasa ku sai kun zo masallaci kun saurari usul wato sharh sunna ba da za ba ka da wani zabi su wayannan sun ce ba wani abu da bawa yake yi da zabin sa da haka su da suka tashi sai suka tabbatar da kaddara suka wuce iyaka a tabbatar da kaddara an gane ko da aka kawai su haka suke su kuma su ake kira jabariya da aka su ne gulatun waɗanda suka wuce iyaka fi isbatil qadar wajen tabbatar da kaddara athani kashi na biyu kuma qadariyatun nufatun su kuma qadariya ne masu kore kaddara su wayancan masu tabbatar da har da abinda ba a sa shi a layin kaddara duk suna tabbatar da kaddara a kansa su kuma wannan kashi na biyu su ne masu kore kaddara kwata-kwata yamfunal qadar sune masu kore kaddara wa humul mu'tazila su kuma sune mu'tazilawa wa man sara fi rikabihim da wanda yake tafiya a tarago irin nasu din mai tafiya a tarago irin na mu'tazila shi ma yana tafiya akan babu kaddara alladhina yaquluna su kuma wayannan sune masu cewa innal abda yakhluqu fi'la nafsihi bawa shi yake halittar aikin da yake aikatawa da kansa an gane ko inna la'abda suka ce lalle bawa ya khluqu fi'ila nafsihi shi yake halittar aikin da yake aikatawa in mai kyau ne shi ya halitta kayansa in mummuna ne shi ya halitta kayansa wa inna allaha lam yakhluq af'al al-ibad kwata-kwata Allah bai halicci ayyukan bayi ba, wa inna ma hum khalaquha su bayin su suka halicci aikinsu da kansu, baina ma khusumuhumul jabariya a lokacin da abokan jayayya su da abokan rigima su jabariya ya kuluna suna cewa fi'ilul abdi huwa fi'ilullah duk abin da bawa yayi aikin Allah ne. Wal ibadu bayi majbaruna alama ya alama ya kuluna bayi tirsasa su ake akan abin da suke faɗa wa yaf'aluna da abin da suke aikata laysa lahum ikhtiyarun ba su da wani zabi Allah ya sa ku ban wato akwai dan rikici tsakanin wayannan su wayancan sun ce komai kai kai ka halicci kayanka in mai kyau ne kai ka halicci kayanka in mara kyau ne kai ka halicci kayanka su kuma wayannan suka ce a'a shi bawa duk abin da ya faɗa da abin da ya aikata haka aka ga damar yayi haka aka ga damar ya aikata ba shi da wani zaɓi yanzu kana ganin kamar da zaɓinka ka zo masallaci to a wajen jabariya ba da zaɓinka ba ne iyalinka da ka aura kana ganin da zaɓinka kai ka ganta kace kana so da zaɓinka a wajen jabariya ba da zaɓinka ba ne wannan wadda ka aura dolanka ka aure ta an gane ko walmu'tazilatu yaquluna lahum ikhtiyarun mustaqil mu'tazilawa su kuma suna cewa lahum ikhtiyarun mustaqil wato bayi suna da zabin su mai cin gashin kansa falizalika idza udilqal qadariyatu dan haka in kaji an ce qadariya in sarafa ila almu'tazila to fassara tana komawa ne zuwa ga mu'tazilawa wa man qala bi nafil qadr da duk wanda yake kudurce ko yake cewa yake kore kaddara fahum yanfuna al qadara domin su ne masu kore kaddara wal jabariyatu su kuma jabariya yuthbituna al qadara su ne masu tabbatar da kaddara wa yagluna fihi kuma su wuce iyaka ma wajen tabbatar da kaddara din hatta yaqulu har sukan ce ma innal abda mujbarun shi fa bawa tilasta shi ake yi faha'ula'i waɗannan yamfunan ƙadara su kuma suna kore ƙaddara ne wa ula'ika wa'yancan na farkon kuma ya gluna fi isbati suna wuce iyaka wajen tabbatar da ita ƙaddara ɗin wa kulluhum yutlaquna alaihimul jabariya amma dukkanin su ana kiransu da ainihin wato ƙadariya wa kulluhum yutlaqu yutlaqu alaihimul qadariya dukkanin su ana kiransu da ƙadariya da waɗanda suke tabbatar da ƙaddarar da masu kore ƙaddarar duk suna komawa cikin kunshin ƙadariya wa'yancan sun ce idan mutum ya zo masallaci shi ya so in ya tafi sabon gari shi ya so wa'yannan suka ce a in ya zo masallaci dolansa ya zo ba shi da zaɓi in ya tafi sabon gari ba shi da zaɓi dolansa in ya yi musulunci ba shi da zaɓi in ya yi kafirci ba shi da zaɓi don haka ba dalilin da Allah zai kama shi masa hukuma ya Allah dan bai musu inda ya ga dama sai ya mai da shi musulmi tunda bai bai da shi musulmi ba to ba dalilin da za a yi masa hukuma shi wanda ya sha giya ya yi zina ya yi sata ya yi luwaɗi in ya mutu a haka ba ruwan Allah da shi domin da Allah da Allah ya ga dama zai hana shi luwaɗi ya hana shi sata ya hana shi zina ya hana shi shan giya to tunda Allah bai ga dama bai hana shi ba kuma ya bashi ya sha dan me za a hukunta shi jabariya ke an gane ko su kuma kadariya wayannan jabariya ke su kuma kadariya suka ce kwata kwata babu kaddara babu wata kaddara kawai duk abin da kawai baka yi ba kai kake halitta kayanka in ka so kai kudi za ka yi kudi in ka so ka samu lafiya za ka samu lafiya in ka so ka rayu za ka rayu in ka so kai kaza za ka kai kake halitta aikin kanka da haka in baka yi ba ka kai kuka da kowa to kaji wayannan miyagun akidin sun bayyana ne karshe karshen zamanin sahabbai shi yasa dukansu su su biyan duk da sun fito daga root guda daya shine kadariyanci waƙad ta sha'abu ila firakin kasiratin kakka ɗauka iya biyun nan suka rabu su kansu ƙadariya ɗin nan sun sake rarrabuwa ila firakin kasiratin zuwa ga ainihin wato firak ƙungiyoyi da dama sun karkasu gida-gida su ma kaga kenan banda wancan guda biyun da kaji jabariya da ƙadariya to su kansu kuma sun sake karkasuwa da rarrabuwa gida-gida fa'in tawallau fa'in na mahun fi shiƙaƙ alfirkatu thalitha sai wato firka ta uku wato tubali na uku cikin tubala guda hudu da muka ce shine asalin bid'a wanda bid'a duk tana komawa kan waɗannan asalai guda hudu to mun faɗi shi'anci mun faɗi kadariyanci to ga kuma firka ta uku firkatul khawarij sai kuma ƙungiyar da ake kira khawarijawa su kuma allazina yakhrujuna ala waliyil amri muslim su ne waɗanda suke fito na fito da tawaye ga shugaba musulmi su kuma a tarihinsu ba sa faɗa da kafirai su musulmi ne abokin faɗansu ka karanta tarihin kawarja ba su taɓa yaƙar arna ba duk inda ka ji sun yi faɗa ko sun yi abin nan da musulmi suke yi shi za aka ce boko haram kamar kawarji an gane ko allazina yakhrujuna ala waliyil amril muslim sune waɗanda suke fito na fito da tawaye ga shugaba musulmi wa yashquna asata'a sannan suke kangarewa biyayya ga shugaba ko kuma wa yashquna asata'a suke saba wa jama'atul muslimin suke saba wa jama'an musulmi musulmi duk in kuka yi nan su kuma sai su ware su nan su ce ba ba kan daidai kuke ba su kafurta ku su halatta jininku su halatta dukiyoyinku khawarij kenan wa yukaffiruna daga cikin aqidun khawarij su ne waɗanda suke kafurta musulmi bil kaba'ir da aikata kaba'ira a wajen khawarij idan mutum yayi ƙarya ya kafurta in yayi gulma kafiri ne in yayi ha'inci ya kafurta in dai mutum ya aikata kabayira ya saba babansa babansa ko ya saba mahaifiyarsa ya zama arni a wajen kawarin ya kafurta ma'ana duk wanda ya aikata kaba'ira a wajen khawarij kafiri ne allati duna shirk kaba'ira fa irin wadda bata kai shirka ba to su a wajen su shirka ne kafirci ne wa yastahilluna dima'al muslimin kuma cikin aqidar su sune masu halatta jinanan musulmi wa hum ahlul guluwi wat tadarrufi fid din sune ma'abota azarbabi da wuce iyaka a addini sune ma'abota azarbabi da wuce iyaka a addini khawarij kenan indahum dinun ga sun ka kalle zaga suna da addini wa ibadatun ga ibada wa khawfun min Allah ga tsoron Allah ta'ala siyamun wa qiyamun wa tilawatul qur'an ga azumi ga kiyamun lail ga karatun alkur'ani walakin ala gairi fiqihin sai dai ba bisa fahimtar addini ba bisa jahilci su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kaga suna sallah za ka rena sallah ka za ka yadda kai baka iya sallah ba in ka ji suna karatu sai ka rena karatunka amma yamruquna min ad-din annabi yace suna ficewa daga addini irin yanda kibiya take ficewa daga jikin kwari ko daga jikin baka haka suke ficewa ko kuma kamar yadda kibiya in ta je ta shiga cikin abu ta zarce ta fita yadda take fice wannan haka su ma suke ficewa daga addini cikinsu ne fa abdurrahman bin muljim yana cikin irin masu wannan fahimta shi ya kashe sayyidina ali kuma ya ɗauka ya yi wa musulmi babban jihadi kuma ya yi wata ibada ta neman kusanci zuwa ga allah ta hanyar kashe sayyidina ali su su uku ne suka ci alwashi za su kashe mutum uku don suna ganin wayannan mutane uku kamar su suka kawo musulunci matsala daga ciki akwai muawiya akwai shi sayyidina ali kuma suka tama lokaci daya bayan sallar asuba suka samu ainihin wato takubba ko wukake masu dafi aka ce in an fito daga sallar asuba a aiwatar da wannan mugun kudiri da sunan ibada abdurrahman bin muljim yayi rashin sa'a zamu ce ya samu sayyidina ali ya soke shi da wannan wukar mai guba sayyidina muawiya shi ma wanda ya je wajensa shi ma ya samu sokarsa amma shi sai Allah ya takaita bai soke shi a makasa ba da haka shi bai mutu ba shi kuma wanda ya tafi wajen sahabin na uku shi kuma sai aka yi sa'a a wannan ranar shi kuma sahabin bai samu fitowa ba cikinsa ya dan ainihin saki haka da aka bai fito ba wani ya fito a madadinsa don ya yi sallah sai ya kashe wancan din amma wannan abdurrahman bin muljib lokacin da aka zo ana daukan mataki ana kokarin kashe shi ana yayyanke gabobinsa tilawa qur'ani yake ana yanke gabasa saboda irin ta'adin da yawa musulmi na kashe sayyidina ana ana yankar gabasa yana yana yana karanta yana tilawa qur'ani ana yankan gabasa yana da aka zo cire harshen sama yace kar Allah ya kawo ranar da wannan harshen ba zai karanta qur'ani ba wato in aka fesa guba kuma wannan gubar shi sa karka yi mamakin mutum kaga wani lokaci mutum kamar wayayye kamar mai fahimta kamar mai ilimi wallahi in Allah maɗaukakin sarki ba shi ya shiryar da mutum ba wallahi sai ga ya kurɓi wata guba ka rasa ya akai yanzu kamar irin wayannan wanda ga addini ka kalle su shi yasa su dama ƙarya shi yasa in suka in suka kawo ruwaya suka kawo labari ana karba saboda su a wajen su ƙarya kafirci ya wuce wajen ya wuce kaba'ira khawarij kenan kaji su kuma irin yanda suke su kuma ga sallah ga azumi ga tsoron Allah ma ba fahimta mai kyau ta addini an ba su abin abaibai suka fahimci addini ba su gane addinin yadda ya kamata su gane shi ba wa ala ghairi basiratin sun fahimci addini ba bisa basira ba walidhalika dallu dan haka ne ma suka bata wal iyazu billah Allah ya tsare wa shaqqu asal asal ta'a dan haka suka dinga kangarewa shugabanni suna saba wa jama'an musulmi wa kharaju ala amiril mu'minin ali ibn abi talib suka yi wa sayyidina ali ibn abi talib tawaye wa hasala lahu ma'ariku ma'ahum har ma sai da yaki ya faru tsakaninsu kafin a yakin ma sayyidina ali sun da ya ga alarammomi ne yawancin su muhaddatan alkurani ne fa da sayyidina ali ya fahimci ga irin mutanen sai ya tura musu turjumanul qur'an abdullahi bin abbas yace wayannan mutanen sun gane alkur'ani ba daidai ba sun fahimci ayoyi bayan da suke ba abdullahi dan abbas je ka tattauna da mutanen nan kuma da sun tashi hujjojinsu zaka ji qur'ani suke kawowa yace ka je ka tattauna da su Allah ya masa muwafaka ya je su jeho wannan aka koma kawai tunda da Qur'ani kawai suka yadda da aka aka koma su kawo wannan aya ce to ai wannan aya tawilin ta shine kaza saboda aya da take cikin guri kaza aka dinga kaiwa da komowa cikin Qur'ani wayanda Allah ya nufe su da shari'a suka gane suka dawo daga wannan rakiyar wannan tafiyar wayanda abun kuma ya riga ya Allah ta'ala ya riga ya kaddara musu bata da halakar su kuma haka sai da aka zo aka gumurzu aka yaƙi aka kashe na kashewa a cikinsu wa nasarahu Allahu alaihim Allah ta'ala ya taimaki sayyidina Ali akan waɗannan mutane wa ma zalu yakhrujuna ala wulati al-umur ire-iren su masu tunani irin nasu da aqidu irin nasu da burbushin su har yanzu basu gushe ba suna ainihin wato yi wa shugabanni musulmi tawaye wa yastahilluna dima'al muslimin suna nan har yanzu ana samun su masu halatta jinanan musulmi wa yukaffiruna bil kaba'ir suna kafirta ainihin wato mutane ko musulmi idan ya aikata kaba'ira allati duna shirki wanda wannan kaba'iran bai kai shirka ba wa yusammawna bil wa'idiyya ana ma kiransu da al wa'idiyya babu sauki tsanani fatawassu tsanani al wa'idiyya ne duk wasu ayoyi na rahama da wasu nusus na, na, na, na alwa'ad ba ruwansu da su an nususul wa'id su ne kawai za ga ana kawowa cikin aƙida su ma mace ko tana jinin al'ada sai ta yi sallah yana cikin aƙidun khawarij li'annahum yu'miluna ayatul wa'id domin suna aiwatar da ayoyin narko min gairi farkin ba tare da wani bambancewa ba baina kabirati shirki wal kufur tsakanin babban shirk babban shirka da kafirci wa kabiratul ma'asi da kuma babban laifi na saban Allah ba ruwan su ba sa bambancewa kullu ashabiha kuffarun da wanda ya aikata kaba'irar da ta kai shirka da wanda ya aikata kaba'irar da ta kai kafirci da wanda kaba'irar da ya aikata bata kai shirka ko kafirci ba su a wajen su duk sun musu kudin gore duk kafirai ne kullu ashabiha kuffarun indahum da aka dimma abota wani sabo irin na kaba'ira a wajen su kafiri ne wala yakfi annahum yukaffirunahum basu tsaya iya kafirta su ba kawai bal yastahilluna dima'ahum bal ma sun halatta jinanan su dan da zarar mutun ya kafirta to su a wajen su ya halatta a yake shi a kashe shi wa yuqatiluna almuslimina shi yasa zaka same su suna yakar musulmi wala yuqatiluna alkuffara ba sa yakar kafirai ba sa yakan kafirai su waliza dan haka ne kalan nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifatihim annabi sallallahu alaihi wasallam a siffar khawarijawa ya ce ya qatuluna ahlal islam su ko da yaushe in kaga sun kashe mutum musulmi ne ka duba ne masu irin wannan da'awar in kaga sun kashe domin su ya qatuluna ahlal islam musulmai su su ne abokan gaba su su suke kashewa wa yad'una ahlal awthan suna kuma kyale masu bautar gumaka wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 494 imam muslim shi ma ya fitar da wannan hadisin na 1100 wato da 60 1164 hadisi ne na abi sa'id al-khudri radiyallahu an fama zukira abinda kaji an ambata annal khawarij qatalul kuffara faqat innama wa innama wato annal khawarij qatalul kuffara faqat wa innama yuqatiluna al muslimina fama dhukira annal khawarij abinda kaji an ambata wato annal khawarij cewa khawarijawa qatalul kuffara ko la yuqatiluna al kuffara faqat qatalul kuffara haka ya rubuta muku duka fama dhukira annal khawarij qatalul kuffara faqat wa inna ma yuqatiluna almuslimina wa hum firaqun ba'daha ashaddu min ba'd na fita na'am wa hum firaqun ba'daha ashaddu min ba'd wa inna ma yuqatil nan da abin da ya rubuta fa ma zukira anna alkhawarij qatalul kuffara qattu to akwai qattu ana ku فما ذكر أن الخوارج قاتلوا الكفار قط ba a taɓa ambatan cewa khawarij sun yaƙi kafirai ba da ɗai ba a taɓa ruwaitowa ba shine fa ma zukira ba a taɓa ambatan cewa ga wata rana da khawarijawa suka je suka kai farmaki kuma aka ga waɗanda suka kai wa farmakin nan kafirai ba ne wa inna ma kawai yuqatiluna almuslimina suna yaƙan musulmi ne wahum kuma su ma khawarij dinnan firakun kungiya kungiya ne su ma a khawarijancin sun sake farfashewa ba'dha wasu daga ciki ashaddu min ba'din sun fi wasu tsanani a cikin su su kansu khawarij din an ji kungiya ta nawa ta uku to al-firq al-firqatu rabi'a sai kuma kungiya ta hudu tuqabilu firqatal khawarij su kuma suna wato muƙabalantar ƙungiyar khawarijawa ma'ana su kuma suna kishiyantar khawarijawa ka ji aƙidin khawarij ko to su kuma wa'annan akasin khawarij wa humul murji'a su ne wata ƙungiya wata tawagar ita kuma da ake kiransu murji'a kaga ga shi'a ga ƙadariya ga khawarij ga murji'a to duk wata bid'a da ka gani tana komawa ne zuwa waɗannan ƙungiyoyin guda hudu to su suwaye murji'a allazina yanfauna dukhul al-a'mal fil iman su ne masu kore shigar ayyuka cikin imani sun ce imani daban aiki daban za a iya samun mutum da imani amma baya sallah yawa za a iya samun gashi yayi imani amma duk shika-shikan musulunci baya yin ko ɗaya kuma mai imani ne a wajensu su ake kira murji'a ya da suna cewa al'amalu aiki la ya dukulu fil iman baya shiga cikin imani fal insanu mutum mu'minun walam ya amal ka iya samun mutum mumini ne amma baya aiki baya sallah baya azumi baya zikiri baya duk wata, wata wani aiki na nuna cewa shi musulmi ne baya yi amma mumini ne walau taraka la'amala kullahu suka ce koda ya bar ayyukan ibada duka fa huwa muminin mumini ne summul murji'a da haka su a wajen su fir'auna ma mumini ne dan yayi imani summul murji'a summu murji'atan min al-irja' an kira su da wannan suna na murji'a kalmar murji'a din min al-irja daga al-irja ne al-irja wa huwa ta'khir shine jinkiri li'annahum akharu al-amala me yasa ake kiran su murji'a saboda sun jinkirtar da aiki an musammal imani daga sunan imani sun ce imani daban aiki daban wahum firaqun lokaci yayi to su ma sun karkasu kashi kashi to sai mu tashi kashe-kashen nasu ko to abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik